الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتين وتن سفر shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da sha bakwai ga watan goma shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin sahih bukari muna cikin ƙarshen tafsirin suratul ma'ida ƙarshen tafsirin suratul al-ma'ida za mu tashi babu in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ko na'am كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فبسم الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكنتم عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شوبه قال اخبرنا مغيره بن نعمان سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا ايها الناس انكم معشورون الى الله فاتا فراتا كلا ثم قال فما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين الى اخر الايه ثم قال ألا وإن أول الخلائق يقصى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتكم
wannan aya tana magana akan tambayoyi da annabi isa alaihi salatu wassalam zai fuskanta a wajen ubangiji ranar tashin alkiyama cikin ilimin allah da sarautarsa da isarsa da mulkinsa ya yi bayanin wani abin da zai yi shi lokacin yin bai yi ba amma ya ce zai yi shi don kafa hujja saboda hana wani laifi wanda wannan laifin shine danganta wa Allah ɗa ko kuma wani ya da'awar shi Allah ne sai ya buga misali da annabi a cikin annawa shi na annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce babin da ke magana wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ni na kasance wato shahid ne in an ce shahid ana nufin raƙi mai sa ido a lokacin da nake tare da su shine malum tufihim lokacin da Allah ya ce da shi ya kai isa a an taƙulta linnasi ta wa ummiya ila haini min dunillah kai ne kace wa mutane su riƙe ka da kai da mahaifiyarka a matsayin alloli amma ba Allah ba kai kasa su kai wannan aikin sai ce a'a ba ni ba ne ni ban ce da su su riƙe ka su riƙe ni a matsayin Allah ba ko mahaifiyata ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban ce musu komai ba sai abin da ka umarce ni da shi kuma a lokacin da nake tare da su na sa ido a kansu ina kula da sha'aninsu matukar dai ina tare da su shine ma dumtu ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أما فلما توفيتني يا عندك دوكرينا daga التوفي wato inda Allah ya ɗauke shi abinda ake nufi a nan arrafu ila samai wato daga shi zuwa sama shine falan mata wafaitu ni anan yayin da ka daga ni zuwa ga sama don Allah ce inni mutawfika wa rafi'uka ilayya to shine abinda ake nufi daman at-tawaffi a larabci shine akhdhu shay'i wafiyan ka dauki abu a kammale shine at-tawaffi a larabci kamar idan an ce tawaffahu Allah to Allah ya ɗauke shi gaba ɗaya shi ne za ka ji ana cewa ai Allah ya ɗauke wani an gane ko Allah ya ɗauke wani to falamma tawaffaita ni yayin da ka ɗaukake ni ka yi sama da ni kenan an gane ko to ba ana nufin kenan mutuwa ba dan annabi Musa bai ba annabi Isa ai bai mutu ba amma mukan fassara tawaffi da matsanar mutuwa yawwa falamma tawaffaitani yayin da ka dauke ni kai sama da ni kunta anta ar-raqib alaihim kai ne wato ar-raqib al-mushahid kenan al-muraqib wanda ka sa ido a kansu anta ar-raqiba alaihim kuma wa anta ala kulli shahid kana kula da halinsu kuma kai mai gani ne mutsaliyun alaihi kowane al'amari kai mai leƙawa ne kuma kai mai sa ido ne so in ma na faɗa ai Allah ka sani in ma ban faɗa ba ai ka sani sai kawo hadisin abul walid shine sham ibn abdul malik shi kuma daga malaminsa shauba ibn al-hajjaj al-ataki shi kuma daga malaminsa al-mughira ibn nu'man an-nakhai mutumin kufa yace naji sa'id bin jubair al-asadi shi ma mutumin kufa daga abdullahi ibn abbas yana cewa radiyallahu anhu khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya huduba sai yace ya ayyuhan nas innakum mahshurun ya ku mutane lalle za a haɗa ku ranar tashi alƙiyama shine innakum mahshurun lalle ya ku mutane za a haɗa ku za a tashe ku ranar tashi alƙiyama ila Allah zuwa ga Allah kowa da kowa sai ya zo in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan laqad ahsahum wa addahum adda lallai za a tashe ku za a haɗa ku shine ma'anan alhashiru zuwa ga Allah kuma ga yanayin da za ku kasance hufatan uratan gurla hufa babu ba takalmi shine hufatan uratan za a tashe ku tsirara kowa babu takalmi da ya zo kiyama ora za a tashe shi kuma ba kayan sakawa ba riga ba wando ba tsumma ba komai shine ora sai kuma gurlan da loba jam'i ne na agral al'agralu a larabci shine al'akalafu al'agralu al'aklafu mutumin da ya tashi babu kaciya kamar yadda ake ce al-ghurzatu al-qulfatu al-ghurzatu al-qulfatu ana nufin loba wato fatar da ake yankewa a gaban namiji yaro namiji to za ta dawo za a tashi dan adam a tsirara kowace gabasa tana fili kamar yadda ya duro duniya ba riga ba wando babu kaciya to kuma haka za a dawo da shi haka zai koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan kowa ne komai sai ya dawo jikin mutum hatta hashafa al'aqlaf kenan sai an dawo da wannan fata da aka yanke wa mutum a lokacin kaciya sannan manzon Allah yake cewa kama bada ana awwal khalqin nu'iduhu ya kawo aya kamar yadda muka fari Allah ya ce kamar yadda muka fari halitta farkon halitta to haka za mu dawo da shi kama bada ana awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina alƙawari ne a kanmu in ji Allah inna kunna fa'ilin lallai mu sai mun aikata kaɗan har zuwa ƙarshen aya wannan ana nuna mana Allah ya ce mun samar da ku a da babu da babu ku kowa da babu shi Allah ya samar da shi ya yi rayuwa ya gama duk abin da zai ko na alheri ko na sharri to kuma Allah ya kashe shi Allah ya ɗauki ransa to kuma zai tsada kaga mai da shi babu kenan da babu ne ya samar da kai kai abin da za ka yi ko kai nisan kwana ko baka yi nisan kwana ba ko kai aikin alheri ko baka aikin alkhairi ba to zai daɗa mai da kai babu don a nuna maka gajiyawarka to kuma bayan nan sai kuma a daɗa sake dawo da kai a samar da kai amma ba da'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina kuma Allah ya ce yayi alƙawari ne ko dan adam ne in yayi alƙawari ai yana cikawa na kirki ballantana Allah to lalle sai an dawo shine manzo Allah ya sake cewa ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamati ibrahim mutum na farko da za a fara sa masa sutura bayan an tashi tsirara a cikin halitta wanda za a fara sa wa sutura shine annabi ibrahim babanmu annabi ibrahim shine za a fara sa masa sutura haka shi kuma Allah ya masa wannan matsayi wato ya girmama shi ibrahimu khalilullah me yasa haka me yasa shi ne zama na farko ha me yasa annabi ibrahim shi ne na farko da za a fara sa mai sutura aka ce shi ne mutum na farko da aka fara yi masa tsiraici saboda Allah shi yasa Allah zai mai sakayyar wannan tsirecin da aka yi masa a yaushe a lokacin da aka nemi a ƙona shi a halaka shi suna marudu suka tara itatuwa na wuta da suka hura wuta za su ƙona shi suka yi mai tsirara annabi ibrahim guda aka cire masa kaya aka cire masa komai aka tsunduma shi a cikin wuta wannan a duniya ba a taɓa yi wa kafin shi ba a taɓa yi wa wani wulakancin tsiraici ba kafin annabi ibrahim to shi ne allah ya alkawarin shi kuma idan ya tashi mutane a kiyama to shi annabi ibrahim shi kuma shi ne mutum farko da za a fara sa sutura da a masa sakayyan wannan wulaƙancin da kafirai suka yi masa ina fata ana fahimta wannan jama'a ba yana nuna an fifita shi ne akan dukkan annabawa ba hatta annan muhammadu ba ba haka ake nufi ba a'a ai shi larura ce ta same shi kuma Allah ya so ya masa sakayyar wannan larurar saboda me fi zatin lahi aka mai tsirarar ai don Allah ne aka yi masa tsirara aka kwabe shi ko ina fata ana fahimta yawwa sai Allah ya girmama shi ya masa sakayya dangane da wannan tsiraici da suka yi masa amma ba haka ba manzon mu sallallahu alaihi wa sallam yana da tasa falalan yana da matsayinsa na daban wanda ba wanda ya isa ya kai shi wannan kaya ana ce da su hullatul karama hullatu alkarama sutura ta girmamawa ne ta fita duniyan ko haɗawa ma ba za a yi ba yawwa ya ce to shine na farko ya ce alawa innahu yuja'u bi rijalin min ummati za a zo da wasu mutane cikin al'ummata wa yu'khadhu bihim datu shimal Allah ka kiyaye mu za a zo da wato wasu mutane in an zo sai Allah ya ce ku yi hagun da su ku yi hagun fa yu'khadhu bihim datu shimal sai ai hagun da su kun san me hagun nan a lokacin bangaren wuta a ce a ja su a yi wajen wuta da su ba mutum ɗaya ba ne rijali ce hasun Allah wani iman wake Allah ya ka samu cika da imani to sai annabi sai ya gansu ya ga cewa a cikin al'ummarsa ne fa aqulu ya rabbi ashabi ya rabbi ashabi na'am ko usaihabi eh ko usaihabi ana nufin dai mutane na ne jama'a ta ce wasu malamai suka ce kalmar usaihabi da ya ce bambancinsa da ashabi usaihabi yana nuna taklil wato 'yan kaɗan ne an gane ko usaihab 'yan kaɗan ne amma in an ce ashabi to kamar suna da yawa to kenan yana nuna yana nufin ala taqlil wa tasghir yana ba su da ba su da yawa an gane ko yawa sun tun tauye wasu haƙoƙi ba su cika umarnin Allah ba a ko kuma wasu malaman suka ce mutanen da suka riddan nan ne ina cikin sahabbai wanda annabi ya basu suna suna musulunci ya san su da idansa mutanen ƙauye ne al'arab ne jifatul arab ake cewa shi kam kafin ya bar duniya san suna tare da shi kawai kuma sai ya ga a kiyama an kawo su an ce a yi wuta da su ashe su ne mutanen nan da suka ridda bayan annabi ya bar duniya suka ridda har sayyidina abubakar ya ɗauki makami aka je aka yi kitalu ahalin ridda ce aka je aka yaƙe su an gane ko to waɗannan mutane su ne to sai ya ɗauka cewa ai suna tare da shi ina fata ana fahimta yawa sai shi ne sai allah ya ce da shi ala وإنه أوكي يجاء برجال من أمتي فيوقد بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي أنغانيكو فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هاجني سيأتي لمن ذا الله أي بكسني با lallai baka san me suka kirkira ba a bayanka to ko su ɗin ko kuma wasu ne cikin al'umma da zai iya ɗauka bayan ka bar duniya akwai wanda suka zo da bidiyo'i wannan kuma shine illar yin bid'a da kirkirar abu a addini abinda annabi bai yi ba ka zo ka bautar da mutane ka sa mutane suna yin wannan abin wadda ka kirkiro shi fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai baka san me suka kirkira ba a bayanka sai annabi ya ce fa aqulu kama qala abdus salihu isa sai in faɗa kamar yadda bawan Allah salihi annabi isa ya ce وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يا الله ni dai mai sa ido ne akan su a lokacin da nake cikin su ina tare da su falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim yayin da ka dauke ni to kuma kai ne mai sa ido akan su to anan at-tawaffi sai mu dauke shi da ma'anan al-maut tunda shi ba sama ake da shi ba rasuwaye an gane ko Abu Zar Adwaya sai ya kara wa anta ala kulli shay'in shahid وأنت على كل شيء شيء فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارجهم شيء وأن متانا مسكو شيء أي سر الداء تندكر أبو دسو تسر الداء أي بسي الدين إلى الناكبة يوا يوا بسو بسو بسي الدين إلى الناكبة سنشنج الدين شساء وترواية فإنهم غيروا وبدلوا kun sun caccanja addini a bayan ka malamai suka ce a ba lallai wannan ya zamanto khasatu sahaban ladina ra'ahu ba sahabbai da suka ganshi da ido ba ko aka ya gane su ba ba lallai su zama haka ba wasu ne cikin jufatul arab mutanen ƙauye na larabawa irin mu'allafatu qulubuhum din nan wanda ba su da wasira a cikin addini su ne suka yi wannan wannan hadisin in shi'a suna ɗaukansa su amfani da shi wajen kafarta sahabbai da riddantar da sahabbai sai su ce ai gashi nan sahabban da kuke magana ai riddaddu ne ma ai yan wuta ne sai a kawo maka hadisi a ce gashi nan a cikin sayar da bukari Allah zai ce ai wuta da su ai hagun da su to haka suke yi sai ai gashi ma da kansu ya ce ya ubangiji sahabbai na ne to in sahabbai mutanen kirki ne za a kai su wuta to ba sa yi mutane bayani saboda son zuciya da biyan bukatar su ta barna to kawai sai su fassara shi a matsayin haka amma ga yadda hadisin yake kamar yadda ne muku bayani in ba ka ba an kuma hadisin ya ci karo kenan da ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani da suka nuna daraja da falala da matsayin waɗannan bayan allah wadda aljanna ma ai ai suna cikin aljanna allah ya musu alkawarin aljanna su kan kafin ma su mutu so ba ba ana nufin sahabbai na annabi ba su ko suna shigar da su abubakar da umar duk a cikin wannan layi saboda zalunci da ha'inci da jahinci da rashin gaskiya da cin amanar ilimi ko da yake damun babu ilimin kawai dai akan tara jahilai ne an ta gaya musu da niyyar a halakar da su a batar da su Allah karama mu da dukkan wata mugunyar aqida mara kyau wannan hadisin yan uwana bayan wannan kisa da ya kawo mana yana nuna mana lalle fa akwai magana tashi alƙiyama lalle Allah zai tashi alƙiyama kullum ana gaya mana kiyama kiyama ne don mu daɗa kimtsawa mu gyara mu'amalolin mu kyauta ta alaƙar mu da Allah tabaraka wa ta'ala dole sai an haɗu innakum mahshuruna za a tashe Qur'an tashi alƙiyama kuma yana nuna mana ba wani wanda yake da wani matsayi a wurin Allah sai wanda ya ba Allah duk yanda kaga mutum ya isa da mulki da sarauta ko da wadata ko na abu to ba a je kiyama bane tunda kowa zikitar zai tashi tsirara ba riga ba wando ai kowa idan ya mutu ai kwabe shi kuke yi ku yafa masa wani kyalle ku je ku binne shi ko me yasa muku sa masa manyan riguna da yake sawa yake jin isa ba me yasa muku sa masa rigan mulki da sarauta ba me yasa muku hada shi da waye-waye da sauransu ba to amma mutane imani imani ya yi ƙasa ko ya ma tafi sai wanda Allah ba ana ana nuna mun hoton wani bawan Allah ubansa ne ya mutu attajiri ne ku ji wannan kisar uban shi ne ya mutu attajiri ne a irin kasashen nan da suna tonan kabari lahadu suke sai an sa matsani in za a sa mara lafiya ai wannan mamaci a can ƙasa tun da ƙasashen gurin da tsada sai a sa tsani a shigar da mamaci a can sai a zira shi bayan an sa mahaifin a cikin kabarinsa da yake mai hali ne an ƙayata an sa tayar an yi waye an waye kafin su sa bulo su rufe shi sai ya zo yana kuka shi ɗan yana kuka yana kuka za a rufe ce don Allah kar ku rufe min babana ku bari zan yi kwana da shi don Allah kar ku rufe min babana ku bari zan yi kwana da shi aka ce to a kyale shi wani ya ce ku kyale shi ya yi ban kwana da ubansa malam ya salala aka ba shi dama ya shiga sai da ya taka tsani ya shiga can cikin namu na gaya muku su kabarinsu daban ne ya suke tono ba irin namu ba lahadu ake ce da shi in an yi tono mai zurfi kamar rijiya sai a fafake daya a sama daya a ƙasa daya kamar yadda kaga durowa ake sai a zura mutum a tura shi sai a sa bulo a bayansa a tura shi a sa bulo a bayan shi ya sauka can ƙasa ashe wani yana ɗaukansa a hoto bai sani ba zamani kawai yana shiga yana kuka yana babana ka tafi Allah ya fi maka Allah ya fi maka Allah ya fi maka ashe da wata takarda ya taho a hannunsa takarda to uban attajiri ne ashe ya tunda uban ya mutu ya ya rubuta wani abu ko kamfani ne ko wata dukiya ce ko wani kuɗi ne ko wani abu sauransu ya taho da tawada da stamfi da tawada malam ya bude likafanin nan ya zaro takardar nan a matsayin fa yana kuka yana bankwana da ubansa ya zaro hannun mamacin ga yatsun mamacin a bankare haka ya dauko babbar yatsa sai ya dangwala a jikin wannan irin stampart din nan ink din nan tawada ya dangwala hannun mamacin ya dauko takardar daidai wurin da aka sa suna za a sa hannu da sunan mahaifin da sauran sai i dangwale ya dauko hannun mahaifin ya dangwala kaman kaman ya sa hannu ne ina fatan kana fahimta ya goga ya dangwala a gurin sai ya maza maza ya nade takardar sai mai da dan samfa dinsa ya dan saka a aljihu kenan ya rubuta wani abu ne ko na wasiya ko wani abu ne ya ce ya bashi ko na makamci ya ce ai ga masu hannun uban Allah da iko irin nasa ya yunkura zai tashi kawai sai wani abu ya rike masa makogwaro sai ya kama tari yana shakewa yana ihu yana shakewa su kuma a can ana ta jira an gaji ana ana wani ka fito mana ya isa ka fito ka yi haƙuri wani ka fito ana ta jin tarinsa an ɗauka irin kuka ne kawai sai ya mutu ɗaf shi ma Allah ya ɗauki ransa yaya aka yi aka wani ya leƙa ya ga abu ana zuwa aka da gan shi ya faɗi akan uban ga takardar ga tawadar sai shi ma aka ɗauko shigawa ta biyu aka ci me kawo takarda me kawo wannan ana buɗe sai aka ashe wani abu ya je maza maza tun da uban ya mutu ya je buga takardar ya sa sunan uban ya sa wurin sa hannunsa ya yi komai da komai wata dukiya ce ta fitar hankali da ya rubuta na yake so a gadar masa ita ba tare da yan uwan ba wannan fa a wannan a wannan awina fa a wannan kwanaki a wannan lokacin fa aka yi ka duba halin mutane shi ma kawai gida aka mai da shi aka je aka masa wanka aka dawo wanda suka je makabartar aka yi ta nuna aka ce ana ta inna lillahi wa inna ilaihi aka ce subhanallahi wal iyazu billahi ka duba dan adam malam da san duniya na faɗi wannan ne dan nuna muku wato Allah ya kawo mu lokacin da yanzu wasu mutuwa ma ba ta musu wani tasiri ko a'a ko ba su yadda ba ne ko ku gani suke kawai su sun sha ne sun yi firi kawai tunda ba su suka mutu ba ko kuma ya ne abin sai ya baka mamaki ya baka tsoro kuma mu ma din a cikin nan mu'amalolin mu mutanen mu mu ma nan din karka yi mamaki man kanka hakan ta faru wallahi in ba a yi wannan ba ma ana wani abu makamancin wannan to kaga wannan yake nuna cewa ba kai suke so ba abin da ka mutu ka bari suke so ko abin da ka mallaka shi suke so to ka tsaya ka yi wa kanka kiyamun laili ka bi Allah ka huta wannan abin duniyan da mahaifin ya samu ai da zai zo duniya ai bai da ita bai da su gashi ya mutu ya tafi ya bari kai kuma ka manta kai ma zaka mutu ka tafi ka bari ko kana cikin cin abin kana jin daɗi ko baka jin daɗi ka manta lokacinka yayi shikenan Allah zai dauke ka kuma a cikin wani mummunan yanayi so sai a kula a yanzu ma akwai masu ɗebewa caccat akwai masu ɗauke takardun gidaje da filaye akwai masu ɗebe atm atm akwai masu waye-waye duka dai ba abin da ba a yi ya ilahi ya allah allah karfa mana asiri na sai babi na ƙarshe me ya ce
وإن إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هكذا قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا مغيرة بن نعمان قال حدث قال حد- قال حدثنا سعيد- قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انكم محشورون انكم محشورون وان الناس يؤخذ بهم ذات الشمال فاقول كما قال قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه الى قوله العزيز الحكيم
tsaye wannan ma kusan irin wannan ne cikakken wato ayan ayan ne annabi isa yake cewa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk ya Allah idan har kai musu azaba ai bayinka ne ma'ana ka cancanta kai ka halice su ba wanda ya isa ya maka itirazi akan mulkinka kuma sun cancanci haka ne saboda sun bauta wa wani ba kai ba duk wanda ya bauta wa wani ba Allah ba ba ya da wani matsayi ba ya da wani daraja shine maganin sa Allah ya kona shi wa in takfir lahum in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai ne wato al aziz an gane kuma a mai rinjaye alhakimu mai kuma hikima kun ga kenan wannan yana nuna cewa allah duk fa abin da ya yi akan bawa fa ya fi cancanta ya masa in fa ya maka rahama alfarmarsa ce ya taimaka maka yawwa in ya ga dama zai iya batar da kai a daina jin ɗuriyarka ya lalata sha'aninka gaba ɗaya ba shi kuma ba a tambayinsa me yasa yayi kaza to shi yasa a riƙe Allah a haƙuri a bishi sai a samu rahamarsa a samu jin kayinsa in kuma ya gafara a cike yake damar da jin kayi da tausayi shi yasa yace ku rinka neman gafararsa ku rinka neman jin kayinsa ku rinka neman tausayinsa ya kawo hadisin Muhammad ibn Kasir al-Abji mutumin Basra ne Iraki daga malamin sa Sufyan as-Sauri shi kuma daga malamin sa Al-Mughira ibn Nu'man an-Nakhai shi kuma daga malamin sa Sa'id bin Jubair al-Asadi daga Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum annabi ya da maimaita mahshuruna yawmal qiyamati jama'a za fa a tashe ku ranar tashi alkiyama lalle za a tashe ku ila Allah zuwa ga Allah a wannan riwaya ce wa inna nasan yu'khadhu bihim zata shimal akwai mutanen da za a ce da su ayi hagun da su na yi muku bayani da zuwa ce ana nufin wutan a wata riwayar wa inna rijalan kamar yadda muka karanta nan kuma wa inna nasan duk abu ɗaya ne yau khadu bihim za ta shimal annabi zai ce zan faɗa kamar yadda bawa salihi abdus salih abinda yake nuna mana ashe annabi musa ma annabi isa ma ashe bawa ne ka duba ta hikima ta annabi a can yace annabin Allah nan kuma sai yace al abdus salih bawa salihi bawa na kwarai kenan annabi isa ba Allah bane bawa ne shi ma ya ce zan faɗa kamar yadda faɗa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kuntu antar raqib alaihim har zuwa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim um anan gurin in kun lura da ayar a duba sosai sai aka ce innaka antal azizul hakim bayan magana ta azaba da da gafara sai aka ce kuma innaka antal azizul hakim wanda watakila da kai a jinka ne zaka ce ya kamata a ce innaka antal ghafuru arrahim qur'ani kenan a tunda yawanci a qur'ani ne magana akan gafara ko azaba gafara to ayyukan ce ghafurur rahim ne to amma anan kuma sai ya ce innaka anta al azizul hakim to a nan sifofi ne guda biyu akwai sifar al'aziz akwai sifa ta alhakim kamar cewa akai in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka in har kai musu azaba ya Allah ai bayinka ne ba abin da zai kukuce maka daga gare su sannan kuma babu abin da zai gagare ka dama an ce al'azizu mabuwayi ai to ana so a nuna ba su isa su kukuce maka ba kuma ba su isa su fi ƙarfinka ba don kai al'azizu ne ba wanda ya isa ya kubuce maka shi Allah kowa sai ya gan shi ko kiyashi ne sai ya zo kiyashi wanda ba lallai ba yanzu watakila a kafarka ko a kasanka akwai kiyashi ba ka ba ka ganin sa amma an tashi kiyama ko kiyashi ne sai ya zo ba abin da zai buya to kaga wajihin kawo al'azizu din kenan sannan kuma idan ka gafarta musu lalle kai mai hikima ne wato babu abin da kake yi sai da hikima ka gafarta musu hikimar ka ce saboda daman kai baka komai sai da hikima ya Allah ba ana wato ba ana lura ne da abin da suka cancanta ba hikimar ka ce ta sa kai musu gafara to shine hikimar da aka aka ce innaka antal azizu alhakim a gafar a azabar shi aziz ne ba a fi karfinsa ba a gafara kuma in ya gafarta wa mutum hikimarsa ce ta sa ya gafarta bayan rama bayan jin kai Allah muke roƙo ya mana afuwa ya mana rahama ya gafarta mana ya sa mu cika da imani ya sa aljanna makomar mu gobe za mu tashi suratul an'ami insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh